بسم الله الرحمن الرحيم تسلو to wannan fasali ne وين البراد في الصحراء wanda yake nufin ya tsuguno ko dai dan gaidi ko dan bawali duk sahara'i a wurin da yake jeji ne ba cikin gari ba wanda yake nufin tsuguno a gun da yake jeji
يدلوه موضعا مطمئنا ana nema daga gare shi ya nemi waje wanda yake madaidaici a, inda yake kwari kada ya zamo ya hau tudu inda daga nesa ma za a hange shi a ya zamo inda zai tsugunan waje ne wanda yake kwari kuma ya zamo waje ne madaidaici ba mai tudu da kwari ba don kada ya zamo abin da yake fitowa ya komo gare shi to رخوان wanda yake ko jigawa wato wanda yake rairayi ba tsandauri ba ba tsandauri ba saboda inda yake tsandauri idan abu wanda yake danye danye ya sauka tsalle yake shi yasa sai ta yi abin da ya fito daga gare shi ya bata tufafinsa ko ya bata wasu bangarorin na jikinsa
بعيدا عن الناس ya zama ko nesa daga mutane yadda mutane ba za su ji motsinsa ba ba za su ji me yake fitowa daga gare shi ba
لا يستقبل القبلة kada ya ce a sannan zai fuskanci alƙibla haka nan wala ya La salmiruha yusallimuha.
kada ya ce zai ju- juya mata baya ya fuskanci alƙibla a sannan haramun ne in je ba satiri a inda satiri to wani akwai zantuttuka biyu yadda mai wata sa yake faɗa ta ta minhuma al-muhtaru minhuma al-man'u a in ya zama akwai wata kariya to akwai zantuttuka biyu akwai kauli da cewa ba laifi ya iya duban alƙibla akwai kauli da cewa a'a ko a sannan din haramun ne ya duba alƙibla wanda malam allahami wannan kaulin na biyu ya zaɓa
ولا يكشف عورته hakanan kai ya ce zai yaye al'aurarsa haramun ne yana tsaye kyan ya buɗe al'aurarsa a'a sai dai ya ringa buɗewa a hankali a hankali hatta ya zuwa min al'ar sai ya je kusa da ƙasa sai ya je kusa da ƙasa ويتئذ الله ya kiyaye yin tsuguno a inda yake inuwa domin ta yi wasu su zo za su zauna su ga an yi tsuguno a wajen su la'anci wanda ya yi wannan tsuguna
والشائعة ya kiyaye gefen ruwa inda akan je ɗebo ruwa don tsoron kan wani ya je garin ɗebo ruwa ya ga an yi tsuguno ya la'ana ya la'anci wanda ya haka ya والراكدة kiyaye ruwan da yake zaunanne rakit ruwan da ba tafiya yake ba والجهرة ya kiyaye rami wanda ba shi ya haƙa ba duk wani rami wanda ba shi ya haƙa ba kai ya ce zai tsuguno a wajen saboda abu ne mai yiwuwa ya zama akwai wani ƙwaro a ciki yana sakin najasa akan ƙwaron ƙwaron ya fito ya cuce shi ta yi ramin miciji ne ah, macijin ya fito ya cuce shi kuma ana cewa irin nan yakan zamo mazaunan aljanu don an ce aljanu sun je sata je a sama akan biyo su akan jefo su da taurari wanda wani lokacin sau da yawa sai su faɗo ƙasa su kakkare shi yasa sai su ja jiki duk inda suka sami rami sai su shiga ciki domin wannan in mutum ya yi musu fitsari ko gayaƙi a ka za su cutar da shi shi yasa aka ce duk ramin da ba kai ka haƙa ba kakka ce za ka yi fitsari a ciki sai dai ka san mutum ne kamar ka ya ya haƙa Eh, shi yasa da ake cewa ba kai ka haƙa ba ana nufin ba mutum bane ya haƙa Eh, ramin da ba mutum bane ya haƙa to
وفي الكنيف يزيل عن اسم الله wannan تعالى an yi bayani akan maganar tsuguno a wajen da yake fili ba a gidaje ba wa filka nefi in ya zamo za a yi tsugunan ne a ban ɗaki wanda ban ɗaki zai shiga to yazilu an husman lahi ta'ala ana nema daga gare shi lalle sanda zai shiga ban ɗakin ya nisanta sunan Allah daga gare shi ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam matuƙar dai ba wanda yake a cikin fata ba amma kamar layar wanda yake an dukance ta wannan a iya shiga da ita ban ɗaki ko da yake bane shigar da ita ya fi amma dai ita dan an shiga da ita ban ɗaki ba laifi ba ne yawa ba laifi ba ne ana cewa a bari ne saboda girmamawa ga sunan allah ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam
وعند الدخول yayin da zai shiga ban ɗaki yuqaddimu rijlahu liyusra ya fara ya shiga da kafarsa ta hagu ana shiga ban ɗaki ne da kafar hagu a fito da kafar dama a gida kuwa shi a shige shi da kafar dama a fito da kafar dama masallaci shi a shiga da kafar dama a fito da kafar hagu shi yasa shi masallaci aka sun ban ɗaki ne shine mai mutum da ke cewa aksa masjidi
qa'ila alhali yana mai cewa bismillah ina ne ina ina farawa da sunan Allah a'udhu billahi ina neman Allah ya kare ni daga mazajen aljanu da matayensu
wa min ar-rijisin najisi ina neman Allah ya kiyaye ni daga dauda wadda take najasa wa min ash-shaytanir ina rajim roƙon Allah ya kare ni daga shaidan abin jefewa Ah, an karbo daga sai ya zo in hadis in ga tace daga sai na Ali ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake kare idanun aljanu daga ganin al'aurar dan adam shine idan dan adam zai shiga ban daki ya ce bismillah Ah, ya ce bismillah to
wal yumnakil khuruj ya gabatar da kafarsa ta dama in zai fito daga ban ɗaki qa'ilan alhali yana mai cewa alhamdulillahi allazi azaba anil azaba wa afani ina gode wa Allah ubangijin da ya tafi da najasa daga gare ni abinda zai iya cutar da ni ya bani lafiya a ni'ima ce babba ga- daga Allah subhanahu wata'ala ga ɗan adam a ba shi damar ya fitar da abinda jikinsa baya bukata domin so da yawa rashin fitarwa hatta fi zamowa cutuwa daga a ce rashin shigarwa shi dan adam yana bukatar ya shigar da wani abu ciki yana bukatar ya fita amma duk a ciki duk wanda ya- bai samu ba to ana cikin garari Eh, an kasa ci ko an kasa sha ana cikin garari haka nan in an ci din ko an shan kuma abin da aka ci din ko aka sha wanda jiki ba a bukata aka kasa fito da shi ana cikin wani babban garari to amma gararin kasa fitowar yakan zamo ya fi tsanani fiye da gararin kasa shigarwa yanzu kowanne dai garari ne allah ya kare mai kare da musulmi to wa yajtahidu fil istibra'i ya isa matuƙa wajen tabbatar da kukuta daga najasa ta fuskar ya matsa zakarinsa ya kakkaɓe shi wa yastajmiru bi salati ajarin ya hoge da tsakon kwani uku ya samu tsakon kwani uku ya hoge da su wanda hogen nan yana isarwa idan ya zamo na ƙarshe ya fito tsaftatacce idan na ƙarshe ya fito tsaftatacce to shi kenan ko ba ba sa ruwa ba sai a ce ya tsar- ya tsar- ya tsarkaka ko da dai an ce sa ruwan shi ya fi a haɗa biyun kuma ya fi
wa fi ma'anaha kullu jamidin dahirin dukkan abin da yake sandararre ba mai danshi ba mitsatsarka ba najasa ba gayar rumuhu tare mai wanda ba mai alfarma ba banda kamar takarda to tafiyar su ɗaya da hojan ko da dutsen amma abin da yake eh, ba sandararre ba abin da yake a jike to wannan ba da shi ake hoge ba hakanan abin da yake najasa ba a yin hoge da shi hakanan wanda ake ganin alfarmarsa kamar takarda ko zinare ko azurfa ko abinci to wa yujzi'ul wahid in an idan ya amfani da ɗaya matuƙar dai ya tsaftace to ya wadatar wa yazidu alaiha in hitaza wajibi ne a kansa ya ƙare bisa uku in akwai bukatar haka idan ya zamo da ya amfani da hogen uku bai tsaftace wajen ba to ana bukatar ya ƙara amfani da wa- ya ƙara akan uku
wal ma'u afdalu amma ya amfani da ruwa ya fi daga amfani da hogen kaɗai jam'ihima kamar yadda kuma a haɗa hogen da ruwan yake ya fi daga a tsaya a kan ruwan kaɗai shi yasa abin da ya fi ya zama a haɗa hogen da ruwa in kuma haka bai samu ba to ya fi kyau a yi da ruwa amma in an yi da hogen ba ya tsaftace to ya wadatar
wa yata'ayyanu fil mazai a ruwa shi ke ayyana dangane da wanda maziyi ya fita daga gare shi wanda maziyi ya fita daga gare shi hoge kadai bai wadatar ba bari sai ya sa ruwa alal mashhuri bisa zancen da ya fi shuhura a masaba
wa hal yaghsilu minhu jami'a zakari sai dai aka samu wani saɓani wanda ba zai ya fita daga gare shi ana nema daga gare shi lalle lalle sai ya wanke baki ɗayan zakarinsa kuma ya hada da niyya awal makharaja ko ko a'a ba cewa aka sai ya wanke baki ɗayan zakarin ba ya wanke mafitar kaɗai kamar yadda yake wankewa a bawali tare da niyya kaulani don suka guda biyu wanda suke mashhurai Eh, kuma da a ce zai wanke gaba ɗaya ba da niyya ba to a in yi sallah sallah ta su ta ɓaci ko ko ba ta ɓaci ba shi ma aka samu zantuttuka guda biyu amma zancen da yake mashuri anan ko rajihi anan shine cewa sallah ta inganta
wa yastanji bi shimalihi wanda zai tsarki ya amfani da hannunsa na hagu wajen tsarki
yasubbu alaiha alma'a a ya zuba ruwa a kan hannun nasa ya fara jika ta malamai suke cewa irin yadda mata suke fara jika abin ɗebo abinci mara in za su ɗebo a tuwo da ita sai sun fara jika ta don kada tuwon ya liƙe a jikin mara to haka ma wanda zai tsarki ya fara jika hannun nasa
qabala mulaqatiha a za kafin gamuwarta da najasa yabda'u bi qublihi To ya fara wanke gabansa, ya fara wanke zakarinsa kafin ya wanke a duburarsa. Kuma ko da mace ce an ce ta fara wanke a farjinta kafin ta wanke duburarta. To, fa in kana fiha khatimun fi zikrillahi idan zoben nasa, a- idan hannun nasa, idan hannun nasa akwai zobe, zoben da yake akwai ambatan Allah a jiki, taqalahu ila al-yumna to zai cire daga hannun nagun ya mai da shi hannun dama. Fasulu, faslo wannan fasali ne rudul wudu'i a za a yi bayanin farlan alwala da abin da ya shafi farlan kamar sunnoni da lissafai. A farlan alwala zancen da ya fi shura shi ne cewa guda bakwai ne.
gasal wajhi Na farko wato a farlan nan guda bakwai akwai guda hudu wanda ba a masaba ba ma a ko ina an gama akan cewa farillai su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a Qur'ani da yake ya yi zina amanu idza kuntum ila salati farsudu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn to wayannan dukkan musulmi sun gaba akan cewa farilla ne na'am akwai kuma wanda yake akwai saɓani a ko a cikin masaba ko ma ba a masaba ba shi yasa sai malam ya fara kawo wanda yake aka gama akan cewa farilla ne yace gaslul wajhi farilla ta farko wanke fuska a wanke ta tsawonta da fadinta min manajin sha'arar ra'atul mu'tadi Hatinta a tsaye tun daga matsalar gashin kai na al'ada. Malamai suka ce shi ne gwargwadon yadda mutum zai ɗora yatsunsa hudu saman gira. Don da yatsun hudu suka fiƙe nan ne matsalar gashin kai na al'ada.
ila akhir zakani Har zuwa ƙarshen haɓa wanda ga wanda yake shagiri ne ba gemu a fuskarsa.
aw lihiyati Ko ko zuwa ƙarshen gemu ga wanda yake yana da gemu.
wa min al-uzni ila al-uzni wannan shine haddin fuska a tsaye haddin fuska a faɗi kuwa daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan
wa gasal al-yadaini ma al-mirfiqaini a haka nan farilla alwala na biyu farilla ta biyu a alwala shine wanke hannaye tare da gwiwar hannu
wa masu jami'in ra'asi farilla ta uku shine shafar baki ɗayan kai mubasharatan lalle ko zama ya shafi kan ba kan rawani ba ko mace a ce ta shafa kan ɗankwali wannan baya wadatarwa
wa gasal ar-rijlaini ma al-ka'bayn farilla ta hudu shine wanke kafafu tare da idan sau
wa fi takhlil al-asami khilafu akwai saɓani ya game da hukuncin tsatsefe yatsu amma zancen da ya fi shuhura shine cewa tsatsefe yatsun hannu farilla ne Na'am.
amma tsatsefe yatsun kafa to wannan mustahabi ne
wal muwalatu ma al-zikri farilla ta biyar a ita ce a yi alwalar gaba ɗaya a gaggauta yin alwalar ma'ana kai ya fara alwalar ya daina sai a bayan an daɗe ya dawo ya ce zai ƙarasa a'a in yi haka ya ba farilla ma'azife mai da mawalati yake zamowa farilla in yana tuni banda inda yake ya mance wal ƙudurati ya zama yana da iko banda inda ya kasa kamar inda ya fara ruwa sai ya fara alwala ya fara alwala da ruwa sai ruwan ya tuntsire ko ya fara alwala da ruwa sai ruwan ya kare to a sannan sai a ce ya rasa iko to wanda ya ya manta da wanda ya rasa iko za a faɗi hukuncin su shine yace fin nisyani ya wanda yake ya mance ya fara alwala sai ya mance sai daga baya ya tuna to wannan duk sanda ya tuna sai ya gini ma'ana ginin shine ya karasa alwalarsa mutlakan an samu dadewa ko ba a samu dadewa ba ko da a ce gabobin da ya fara wankewa duk sun gama bushewa to duk sanda ya tuna sai ya karasa matukar dai bai aikata abin da zai warware alwala ba
wafil adadi ma inda ya kuma kafi.
gajiya waye ma'ana ya fara alwalar sai ruwan ya kare ko ya zube ko abin da ya kama da haka to wannan zai karasa alwalar in ya samu wani ruwan matuƙar dai rabewar ba ta tsawaita ba wanda malamai ta ce a nan tsawaitawa ana istinanta da bushewar gaba wadda aka wanke a ƙarshe in gaba da ya wanke a ƙarshe ya ta gaba bushewa to sai a ce ya tsawaita shi yasa irin nan ba ƙarasawa zai ba dole ne ya koma ya faro daga farko amma in ya zamo har ya samu ruwan gabar da ya wanke a ƙarshe ba ta gama bushewa ba to wannan sai ya ƙarasa alwalar tasa wadda ya fara yi tana nan ba sai ya koma ya faro da farko ba kuma a nan shine malamai suke cewa ana isinan gabar madaidaiciya ana isinan wakaci ma madaidaici Na'am.
suke cewa ba kafar ba gabar tsoho ba domin gabar tsoho kamar gulbi ce ko kaka ruwa ya sauka sai ya dade bai tsotse ba haka ba kafa- ba gabar yaro ba kuma gabar yaro kamar tanderu tana da saurin shanye ruwa kuma a lokacin da yake madaidaici a nan da malamai suke misali da kamar sanda dawa take zare kai daidai sanda lokacin da dawa take zare kai shine lokaci wanda yake madaidaici ba sanyi da yawa ba zafi da yawa ko ba lokacin da yake ah, ana zafi gaba na saurin bushewa ba ko lokacin damina wanda gaba sai ta dade ba ta bushe ba
wanne ya tu sharɗu taniya sharadi ce
ka fi da halatul halafi idan tsafi da haratul harasi a sarki na kare sharadi ce koma a kowane aiki a kome niyya sharadi ce tafi da haratul hadasi in tsarkin kare zai kama alwala yanwi bi rafa al hadathi to zai yi niyyar ɗauke kare da wannan abin da zai
aw istiba kama yamnuhu inna ko kuma ya niyyar halatta abin da kare ya hana a ko kuma ma aka ce ya niyyar farilla alwala malamai suke cewa aukin a nan da aka ce a wuce ba haka Na'am.
auce mani'atul huluwi la mani'atul jam'i na'am ita au a larabci akwai wadda take zuwa a ce mani'atul jam'i shine a baka zabi tsakanin abu biyu wanda baka da damar ka iya haɗawa kamar misali ta zawwat hindan au utaha ka auri hindu ko yar uwarta ba da za a ka haɗa biyan a ce ka auri hindu ka auri yar uwarta wakati daya to an tajma ubayna hutaini illa ma kasala Allah ya hana ku ku ce za ku auri yan uwa biyu wakati daya to ita irin wannan auɗin ita ce ake kira mani atul jami wadda ta hada ta hana a hada Ah, akwai kuma au mani atul hulu wadda ita abin da take nufi shine kadda a ce ba kai ɗaya daga ciki ba amma kana da damar ka hada kamar in kira a fiƙihan au na hawa ka karanta fiƙihu ko na hawa to ka yi haɗawa ka karanta fiƙihun da na hawan gaba ɗaya a nan ba zai zama ka yi laifi ba ko kamar yanzu ka ga abin da muke ai muna duba fiƙihun ne muna duba na hawan ko ba za a ce ai mun yi ba ba laifi aka yi ba an yi daidai to ita wannan auɗin ma a nan ma ne atul kulu ce la ma ne atul jami shi yasa ya iya haɗa niyyar gaba ɗaya yi niyyar raf alhadasi da kuma istibahata ma yamda'ul hadasu da farra wuru'i inda gasilin wani yana yin niyyar yayin wanke fuska wannan shine zancen da ya fi shuhura wakila inda al wasu ka ce a yayin kurkurar baki wani kaulin ma aka ce yayin da zai wanke hannaye yayin da ya fara
واستدامتها شرط ya ɗore su da niyyar sharaɗi ne har zuwa ƙarshe ya zama duk wanki wanda zai yi da niyyar alwala ne kai ya zama ya kyale niyyar alwalar ya koma niyya wankewa da wata niyyar daban sai ya zama alwalar ba ta wadatar ba
wala yadru ikhlasuha taucewarta daga zuciyarsa bai cuce shi ba bayan ya yi niyyar sai kuma ya mance ya ci gaba da alwala ba wai tare da ya yi niyyar cewa wankewar da yake ba ta alwala ba ce to wannan haka din bai bata alwalarsa ba malam ya kasir rabtaha matuƙar dai bai nufi kakkaɓe ta ba amma an ya nufi cewa ya ba alwalar to wannan sai ya cuce shi a ce alwalar ba ta yi ba alwalar tasa ba ta yi ba kuma a gane fa inda kakkaɓe niyyar alwala ke cutarwa in ana cikin alwalar ba a riga an gama ba amma wanda ya gama alwalarsa ya yi alwalarsa daidai sai kuma ya niyya shi alwalar nan ma ya kyale ta to matukar ba wai ya aikata abinda zai karya alwala ba ne alwalar tasa tana nan niyyar da ya cewa shi ya kyale alwalar ba ta kyalu ba shine malamai suke cewa akwai abu biyu da ake fara su da alifi wanda ba za ta yi a kakkaɓe su ba in dai ba aikata abin da zai ɓata su aka yi ba akwai abu biyu da ake fara su da sadi wanda su ne in an yi a kakkaɓe su ko ba a aikata abin da zai ɓata su ba sun gama ɓaci ya shi ne ake cewa sada ne turfara ne alifa ne la turfara ne sada ne ɗin su ne salatun wa saum sallah kana cikin sallah sai kai niyyar kai sallar nan ba ka kyale to kana wannan niyyar sallah ta gama ɓaci ko baka aikata abin da zai ɓata sallah ba haka nan azumi kana cikin azumi kai ne cewa na azumin ma kai ka daina to azumin naka ya gama ɓaci ko da baka aikata abin da zai ɓata azumi ba amma alwala kana da ita ta gama cika sai kai niyyar kai alwalan nan ma ka jingine ta ba za ka komai da ita ba ba ka so to tana nan matukar dai ba aikata abin da zai ɓata alwala kai ba haka nan hajji ka fara hajji sai kai ne kai hajji nan ma dai ka fasa to bai fasu ba yana nan tare da kai Eh, kana yana nan tare da kai shine wani yace salatu wa sawmu rafruha muqilun laha ila fawru'in summa hajjin mukammala waddalku waddal farilla ta bakwai shine cudanyawa a gabar da yake wanke ta za'a kanar sugura au kubra daidai gabar karama ce ko babba gaba ce wadda take karama ko ko gaba ce wadda take babba shi yasa ko da a wanka wajibi ne sai an cuɗanya sabanin kamar masarar shafi'awa da suka tafi akan cewa wanka ba sai an cuɗanya ba Eh, a wajen wanka su suke ganin cuɗanyawa ba wajibi ba da sunna ce kawai
wal ghasal marratan yusbil farda wankewa sau ɗaya ya sare da farilla amma fa in au aba idan ya zamo ya gama dukkan gaba in ya gama baki ɗayan gaba to shi kenan wankewa ta biyu da wankewa ta uku musahabi ne wasu na nuhu sunanuhu sunnonin alwala Kasan guda da takwas ne a zancen da ya fi shuhura suna ta farko wanke hannaye qabla idkhaliha fi kafin a ce al-ina'i an sanya su a cikin ƙwariyar ruwan alwala malam yakun bihi ma azan matuƙar ba najasa a jikinsu fa yajibu a sannan sai zama wajibi ma a wanke su da niyyar gusar da wannan najasa don kada ruwan ya ɓaci
wal madmadatu sai kuma kurkurar baki suna ta biyu kenan wal istinshaq sai shaga ruwa a hanci suna ta uku kenan wal tansur bi shimalihi a sai suna ta hudu shine facewa ya face hancinsa da hannunsa na hagu
wal jizyani bi ghurfatin a wato da kurkurar baki da shaga ruwa a hanci suna wadatuwa da kamfatar ruwa ɗaya ya iya kamfato ruwa ya raba wannan ruwan gida biyu ko gida shida ya kurkura bakinsa da kaso ɗaya ya shaƙa a hancinsa da kaso ɗaya ko ya kurkura bakinsa da kaso uku ya shaƙa a hancinsa da kaso uku wato har sau uku ya ji a kafi ɗaya in ya debo ya kasa ruwan shida Mm.
wa ifradu shi kulli ne malamai ghurfatin suke cewa irin wannan ah, wato sittun min wahida Na'am.
an yi guda shida daga kamfatar ruwa ɗaya Mm.
wai furadu kullum bigar fatin ya kaɗaita kowace da kamfatar ruwa a furallu ya fi daga ya ce zai haɗa
wa masul uznaini sunna ta biyar ita ce shafar kunnuwa bima in jadidin da ruwa sabo wato ya sabunta ruwa wanda shine sunna ta shida kenan zahirin wa yana bayan shafar kunnuwan ko cikinsu da bayansu nan shine bayan nan kuma shine cikin
والترتيب على المشروع sunna ta bakwai shine jerantawa jeranta farilla ya zama sai ya wanke fuska sannan ya wanke hannaye sannan ya shafi kai sannan ya wanke kafafu alal mashhuri a zancen da ya fi shuhura akwai ruwaya cewa haka din wajibi ne
فمن نكسى Fa- wanda ya tankisi عاد ما نكسه kamar ya fara wanke hannaye sannan ya wanke fuska to bayan ya wanke fuskar ana bukatar ya sake wanke hannaye
والبدء بمقدم الرأس haka nan suna alwala farawa da magabacin kai amma wannan zancen da ya fi shura shine cewa mustahabi ne ba sunna ba abin da yake sunna da shi bai faɗa ba shine wato dawo da shafar kai Na'am.
in ya kai keya to daga wajen keya ya dawo wajen goshi haka din sunna ne
والرد إليه wato wannan da ne da dawowa zuwa gare shi dawowa wanda shine sunna ta takwas kenan
وفضائله mustahabban alwala التسمية yin bismillah yin bismillah yayin fara alwala والسواق Ah, da kuma yin aswaki a alwala
ودير أراك الأخضر yayi da itan aswaki kore wanda yake danye أفضل من shi ya fi غير ga wanda ba azumi yake ba amma mai azumi to gwamma da ya yi da busasshen itace
وفي in آدمه ya rasa itan da zai aswaki da shi يستاق بأسبوعه zai amfani da yatsansa ya goge a haƙoransa وتكرار المغسول hakanan mustahabbin alwala maimaita gabar da wanke ta aka مرتين a wai a sake mai wankewa mara ta biyu بعد سقوط bayan الفرض tattara ya farilla a sake wankewa ba a wankewa ta biyu da ta uku duk mustahabbai ne للمس ba gabar da shafarta ake ba a, sai kuma jeranta sunnoni shi ma mustahabbi ne hakanan kuma yana daga mustahabban alwala karanta ruwa نعم Ah, yana da mustahabban alwala sanya ƙwaryar ruwan alwala daga dama idan a buɗe take haka da yana da mustahabban alwala wajen shafar kai ya fara da magabacin ka نعم Mm, haka nan kuma yana da mustahabban alwala wanda zai alwala ya shiru har ya gama alwala sai ya alwala yana surutu haka nan yana daga ah, mustahabban alwala in- eh, inda za a alwala ya zama waje ne tsattsarka yana da mustahabban alwala wanda yake alwala ya fuskanci alƙibla yana da mustahabban alwala yin addu'a in an gama alwala dan mas- ba abin da ake shafa ba abin da ake shafa ba a maimaita shi نعم shafa ɗaya ake aka shafi kai shafa ɗaya ta farilla ta wadatar aka dawo da shafar shafa su sunna ta wadatar
ومن نسي فرضا wanda ya mance farilla daga farillan alwala أتى به wajibi ne zo da wannan farillar بالصلاة in ma har ya riga ya sallah da wannan alwalar da ya bawa farilla to sai ya sake sallah
وسنة idan ko ya bar sunna daga sunnonin alwala ya manta ya alwala bai kurkura baki ba ko bai shafi kunnuwa ba جعلها لما يفعل fa'alaha fa'alaha sai ya aikata ta ga abin da zai yi da alwalan nan gaba wanda yi alwala a alwala ta sai mance bai kurkura baki ba ya sallah da alwala bai tuna ba sai bayan ya gama sallah to wannan sallah ta sa ta yi ba a bukatar sai ya sake amma abin da ake bukata idan alwalan nan ta sa tana nan to ya zo da wannan sunnar da ya mance saboda abin da zai yi nan gaba da wannan alwalar tasa. to alhamdulillah za ta ce babu wanne kanifi a kanifi ne gyara ne Mm, an an ce kunufi to shaddoji da yawa kunufi jam'i ne na kanifo Mhm, ah, jam'i ne kamar burudu jam'in farido to to a tambaya ce kamar a ƙarshen wancan fasalin da aka rasa da yake magana cewa idan mutum zai yi tsarki a zu- a hannunsa na hagu yana da zobe wanda yake ɗamfara da sunan Allah Mm, ya dawo da shi hannun dama mm.
to wannan ya nuna kenan idan mutum zai yi kamar bayan gari ba laifi zai iya barin zoben a hannunsa abin da yake asali shine ya tuɗe amma da a ce ya manta ya shiga da shi to shi ne aka faɗi wani hukuncin kuma Na'am.
amma ya asali a farko an faɗa cewa ya zare sunan Allah kada ya shiga da sunan Allah Na'am.
yawa shi ne asali amma da a ce zai shiga ɗin da zoba mai sunan Allah a hannunsa na hagu to ya kiyaye kai ya ce zai tsarki da zoban a wannan hannun ya cire ya mai da shi hannun dama yau shi ne abin nufi wanne eh Ah. a a masabar malikawa ai shine cewa dan an je mai fatar mushe ba ta tsarkaka ba tsarki na shari'a tsarkin da sai tsarki ne hissi ba na shari'a ba a iya zama a kai ba ba a nazastu ba ba a nazastu tufafi ba amma ba wai a sallah a kai ba
assalamu alaikum kafin masu abu na wanda za mu ji daga bakin takwa a cikin malam muhammad da shi a yi da kaka da zama na baki da su da kai allah mana da yake dan makaranta a tsara a ji wannan tattawa ne ne mai cince kwarai da gaske karfin kallon da su assalamu alaikum wa rahmatullah lalar shehi ne kuma mai kara lafiya mai kara jan kura a yan uwa ma'anarta masu girma kamar yadda aka gani wannan makaranta ne albarka zawiya ne albarka irin yadda karatu ta ke gudana to akwai tsare-tsare kamar yadda aka sani komai tsari shi yake kawo nasara cikin abu saboda haka akwai tsare-tsare da ake yi a wannan makaranta da jagorancin kwamiti da ke nema da don kuwa a sanar da don kuwa wasu daga cikin tsare-tsaren don a kiyaye domin da zama tuwani makaratu ne albarka da sana'i sai daga ciki shine yadda aka gani akwai yawa na yan uwa akwai kuma abun hawa da ake zuwa da shi dole akwai bukata a dinga kula da irin wannan abun hawa shi da sa kwamiti akwai wayanda ya ware wayanda za su dinga kula da irin wannan abun hawa kuma ana kiran yan uwa baki daya cewa irin wannan aikin da za su yi Allah idan mutum ya zo da abun hawansa suka ba shi shawarar yadda zai yi da Allah ya bi tsari ga mu a samu nutsuwa da kuma tsaro a ciki ubangiji Allah ya saka da alheri abu na biyu kuma shine kamar yadda aka sani kowane tsari yana tafiya da irin yadda yunkurin matafiya yake saboda haka wannan makaranta tana da tsari dan uwa da daɗewa sun sani akwai kati da ake amfani da shi duk wata kuwa na yin kokari a kai da shi ake tafi da yawan abubuwa na wannan makaranta ana tunatar da yan uwa saboda dogon lokaci da aka yi da yawa katin ya yi bacci ana buƙatar kowa da tashi nasa wanda ba kuma ya zama to bai san da tsarin ba to ya ji akwai wani kati da ake tafiya da shi wanda shi ake ƙoƙari da ya tafiyar da wasu ayyuka da yawa na fatan Allah ya kore wa kowa jagoranci a cikin irin wannan aiki na alheri Allah kuma ya yassare Allah ya kara shi lafiya Allah kuma ya kara jan gora bayan kuma suna kewayawa da huluna kamar yadda aka sani domin neman albarka ne wanda kowa ya san albarka ita ce sirrin neman ilimi muna fatan Allah ubangiji ya kara mana lafiya Allah ya ja kwana sauran shirye-shirye da yawa za a ji su nan gaban Allah ya tamu na fatan Allah ya marasa kura wa kula wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.